في ألويته ولا مقاوم له في جبروته وعزته وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وجعله شاهد حق وأمين صدق اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله الذين فرضت على الأم الذي فرضت على الأمة محبتهم وعلى أصحابه مصابيح المقتدين به ومتحملين أمانته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثبات والقرار والدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أوجبه عليكم أيها الإخوة تعلمون أن الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى توعد الذي لا يتم ركوعه وسجوده في الصلاة بعذاب أليم في الآخرة قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال أطاع رحمة الله عليه الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم قال ابن كثير رحمة الله عليه وإما أن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه الذي المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها قال فاللفظ يشمل هذا كله روى ابن خزيمة بسند صحيح والبيهقي في الكبرى عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na baɗini, muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta a bautawa, baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da ayyukanka, hakanan bai kamata a sanya ma abokin tarayya ba a cikin ibada. Ya Allah muna ƙara shaidawa annabin da ka aiko farin jakada, Muhammad ɗan Abdullahi, bawanka ne manzanka ne abun ƙaunanmu masoyinmu mai cetonmu ranar gobe kiyama wanda ka zaɓa ka fifita akan dukkanin halittu gaba ɗaya ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma idan ba a manta ba muna cikin hudu ba akan abin da ya shafi sallah yau ita ce mu ta uku a cikin wannan ainihin maudu'i mai girma a yau muna sha hudu ne ga watan shida watan jumada al'akhira ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga watan sha biyu miladiya 2025 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Usman dan Affan da ke wannan unguwa ta Hammadu Kafi a nan cikin garin Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukanmu gaba ɗaya wannan kamar yadda na faɗa ta ce hudu ba ta uku taken wannan hudu ba kuma shine at-tahawun bis sala bi ma'ana wasa da sallah ko kace wulakanta sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi sallah ya sanya ta ta zamo rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci guda biyar ita ce ibada mafi girma babu ibada da ta kaita a ibadan da ake yin su da gabbai a cikin rukunan musulunci kuma ita ce ta biyu bayan kalmatu shahada saboda haka wannan ibada mai girma ya zamo haramun haramun ɗin ma mai girma ya zamo kana wasa da ita ko kana wulakanta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi ya yi tattali na azaba mai girma azaba mai raɗaɗi ga wanda ke wasa da sallah ga wanda ke wulakanta sallah ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma ya ce fawailun lil musallin wailun narkon azaba ya tabbata ga ma'anihin ga masu yin sallah Allah sai ya ce su ne waɗanda yake allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke ainihin rafkana ko gafala dangane da sallansu malaman tafsiri sun tattauna dangane da menene ma'anan an salatihim sahun ɗaya daga cikin manya-manyan magabata a ɗaɗan dinar allah ƙara mishi rahama yake cewa game da ibn kathir ya kawo a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin wannan ayan ya ce dukkanin yabo da godiya ya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ce allazina hum an salatihim sahun bai ce ba allazina hum fi salatihim sahun dan in Allah ya ce masu ainihin gafala ko rafkana a cikin sallar su da ba wanda zai tsira saboda idan kai rafkanwa kai sujadan qabli da ba'adi ya zama Allah zai ma azaba kenan amma Allah sai ya ce an salatihim sahun ibnu kasir a cikin tafsirin nashi sai ya ce abinda ake nufi da wannan ayan in ma suna gafala dangane da yin sallan akan lokaci ko suna jinkirta sallan har zuwa ƙarshen lokaci a mafi yawan lokuta ko kuma koyaushe ya ce ko kuma ba sa yin sallan yadda Allah ce a yi sallah wajen rukunan sallan da sharuɗan sallah alal wajihil ma'amuri bihi a bisa yadda Allah yake so a yi sallah ba sa zuwa da sallan babu kushu'i cikin sallan a zuciya babu kushu'i kuma a gabbai babu cika ruku'u babu cika sujjada babu kira'a mai kyau babu tahiya mai kyau babu salatin annabi kawai ana sallar ne da sauri a sauri a gama a sauke nauyi ibn kasir ya ce duk waɗannan gaba ɗaya sun shiga cikin an salatihim sahun da wanda baya sallah akan lokaci da wanda yake sallah akan lokaci amma yanda ya ga dama bayan da aka tsara sallan ba a shari'ar musulunci ya shiga cikin wannan aya Allah ya kiyaye dan uwa mai girma ka sani ita sallah wata irin ibada ce wanda saboda girmanta ita kaɗai ce ibadan da ba a aiko wa annabi ita a makka ba ko a madina ta hanyar mala'ika jibrilu kamar da aka turo shi ya kawo zakka ya kawo azumi ya kawo aikin hajji da dukkanin hukunce-hukuncen musulunci saboda girman sallah allah ce ka zo ka karɓi sallan da kanka ya rasulallah ta fi ƙarfin a aiko ka zo ka karɓa tsakaninka da allah babu wasiɗa babu wani ɗan tsakiya Allah kai tsaye ba wa annabi sallah sallallahu alaihi wasallama daga nan zaka gane girman wannan ibadan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn khuzaima a cikin littafin shi igantacce da imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra Allah kara musu rahama sun fidda hadisi daga babban sahabi abu abdullah al-ash'ari ya bada labari yace wata rana annabi yayi sallar da sahabban shi alaihi salatu wassalam a masallaci sai annabi ya koma gefe ya zauna ga sahabbai sun kewaye shi ana tattaunawa ko yana musu nasiha ko ana tattauna waɗansu matsaloli kamar yadda annabi ya saba ko wani ya kawo kuka wani ya kawo ƙara wasu suna fatawa annabi ma na jefa musu tambaya don ainihin ya ainihin jarraba su a irin wannan zaman da ake sai wani ya shigo masallaci da ya shigo sai ya sallah baya cika ruku'u baya cika sujjada annabi na kallon shi sai ya ga sahabban da ke wannan wajen ya ce a tarauna haza shi kun ga wannan irin sallan da yake kun ga wannan sallan da yake sahabbai suka juya suka kalle shi annabi ya ce man mata ala hadha duk wanda ya mutu yana irin wannan sallan mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan addinin da ba addinin da annabi muhammad ya zo da shi ba wani addini daban yake in dai za ka yi irin wannan sallan to wanda ya zo da sallan ya ce to ba addinin shi kake ba kaga mutum ya yi sallah a cikin minti biyu an gama sallar isha wannan ba karamin wulakanta ibada ba ne ba wani hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallama a cikin sunan na imamun nasa'i allah kara masa rahama haka na ahmad dan hanbal ya fidda wannan hadisin shi ma dukkansu da sanadi ingantacce daga babban sahabin nan kuzaifa dan yamani allah kara masa yarda kuzaifa ya ce shi kuzaifa yana zaune wutar a matsayin shi na babban sahabi sai ya ga wani mutum yana sallah da ya ga mutumin na sallan irin sallan nan da hausa ke ce mata yar faki baya wa sai lada yanzu yanzu an kabbaran harama sai ka ji assalamu alaikum kaga ana sallah a masallaci idan misali kun zo kun samu raka'a ɗaya ko biyu kun tashi kuna ciko sallah idan kai za ka yi sallah a nitse to insha Allah kafin ka yi raka'a ɗaya wani ya raka'a uku sai ka ga kowa ya gama sallah kai ba gama ba sai ka ɗauka ko kai roka ka haune su ko sun hau jib kuma cikin sallah akwai wanda idan ya yi kabbara ka gwada karanta fatiha tare da shi wallahi kafin ka yi rabi ya yi fatiha ya yi sura to wani irin sallah ne wannan to ku zefa da ya ga wannan mutumin na sallah da ya gama sai ya kira shi ya ce da shi tsawon wani lokaci kake irin wannan sallah ya ce munzu kam tu salli hadhihi salah tsawon wani lokaci ka ɗauka kana irin sallar nan ya ce aini yanzu na kai shekara arba'in ya ce munzu arba'ina sanatan da fara sallah na a matsayina na wanda ya balaga na kai shekaru arba'in ni haka nake sallah na sai ku zai yace da shi walau mitta wa anta tusalli hadhihi sala inda ka mutu kana irin wannan sallan la mitta ala ghairi fitrati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da ka mutu a addinin da ba addinin da manzo Allah ya zo da shi ba kaga sahabbai da suka ji annabi ya faɗi wannan maganan sun ci gaba da ya haɗa shi a duniya da sun ga kana wasa da sallah kana sallah a gurguje babu ruku'u mai kyau ba fatiha mai kyau babu kushu'i kaga wani yana sallah mai yana kalle kalle ya waiga can ya sosa can ya taba aljihun shi a kira shi fit da waya ya danna a ƙara kira ya danna shi ba zai kashe ba shi ba zai sa salin ba to duk wanda yake irin wannan sabai sai da shi to in ka mutu a irin wannan baka mutu addinin da annabi zo mana da shi ba sallallahu alaihi wasallama wani hadisi ya inganta daga annabi alaihi salatu wassalam cikin ruwayan abu dawud da at-tirmidhi da ibn majah da sanadi ingantacce manzo Allah yake cewa a cikin wannan hadisin daga abu mas'ud al-badari Allah kara masa yadda annabi ce la tujzu salatu rajul hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi sallan mutum ba ta cika ta zamo ta inganta an karba har sai mutum ya cika ruku'u ya cika sujjada ya yi su a nitse yanda annabi koyar da sallah sallallahu alaihi wasallama imamu az-zahabi imamu az-zahabi a cikin al-kaba'ir yake cewa tunda hadisi ya tabbata daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annabi yana cikin masallaci hadisi na muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wani mutum ya shigo masallaci ya yi sallah annabi na kallon shi da ya gama sai ya zo ya ce annabi assalamu alaika ya rasulallah annabi ya ce wa alaika salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan baka yi sallah ba mutumin ya koma ya sake ta da iqama ya yi sallah ya dawo ya ce assalamu alaika ya rasulallah annabi ya ce wa alaika salam irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ya amsa mishi sallama ya ce amma ka koma ka yi sallah don ba ka yi sallah ba sai da suka yi wannan hassa uku kafin ya ce wa annabi ya rantse da Allah shi iya ya gama ƙure a daka kenan shi iya sallar da ya iya kenan annabi ya ce to ga yanda ake sallah ya karantar da shi tun daga kabbaran haram ha assalamu alaikum a ciki ya ce idan kai kabbara ka karanta abu kaza sannan in kai ruku'u kar ka dago sai ka daidaita a cikin ruku'u yace in ka dago daga ruku'u kar ka tafi sujjada hatta ta atajila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye duk gabanka sun koma inda suke kafin ka gangara zuwa sujjada wannan wajibi ne shi yasa hatta duk wanda ya karatun fiqhun gida tun daga qawaidi zai ce da kai wa raf'u minhu fardun farilla ne dagowa daga ruku'un nan farilla ne kuma sai ka daidaita wal itidalu farrun farilla ne daidaituwa shi ma farilla ne kafin ka gangara zuwa sujjada in kai sujjada annabi ce kar ka dago he ka daidaita sannan in ka dago ka zauna kar ka koma sujjada ta biyu hatta ta'tadila jalisan har sai ka daidaita a zaune kafin ka ƙara gangarawa zuwa sujjada ta biyu yace haka za ka aikata cikin sallar ka gaba ɗaya to sai az-zahabi yace idan ka kalli wannan hadisin ai mutumin da ya sallah ya zo mai annabi yace da shi ko ma kai sallah ba kai sallah ba sai ce ta duk wanda yake irin wannan sallan daga bakin wanda ya zo da sallan ya ce fa innaka lam tusalli ba sallah kai ba kawai ka motsa jiki ne yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah wannan sallan fa ita za ta zo maka a kabari in ka yi ta da kyau ka ganta da kyau in ka yi ta mummuna ka ganta mummuna duk saurin da kake aikin banza ne ka gaba saurin ka kabari za ka fada ka gaba saurinka a duniya ƙarshe dai za ka fada cikin kabari ne to gwanda ka tsaya ma ka yi sallan mai kyau don sallan ta zo maka mai kyau ranar gobe kiyama na daga cikin hatsarin wulakanta sallah wajen yin ta yadda ka ga dama yana daga cikin siffofin munafukai duk wanda yake sallah yadda ya ga dama sallan azahar ko isha cikin minti biyu ko an gama yana sauri ya yi bizi to da nassin qur'ani wannan sallar sallah ce ta munafukai ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin da abu dawud ya ruwaito da sanadi ingantacce daga anas dan malik allah kara masa yadda anas ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ce na ji annabi da kunne na annabi yana cewa tilka salatul munafikina wannan sallah ce ta munafukai tilka salatul munafikina wannan sallah ce ta munafukai tilka salatul munafiqina hassa uku annabi na maimaitawa sahabbai hankalin su ya tashi wannan wace irin sallah ce annabi na ta maimaitawa wannan sallah ce ta munafukai wannan sallah ce ta munafukai in ji manzon Allah alaihi salatu wassalam ba in ji mai magana ba annabi sai ce da sahabbai yajlisu ahaduhum zaka samu ɗaya daga cikin mutane ya zauna hatta idza farrat shamsu har sai rana ta yi ainihin fatsi-fatsi bai la'asar ba har karfe biyar da rabi rana ta kusa faduwa sai ya tashi a lokacin ranar tana kan kahon shedan ko tana tsakanin kahon shedan sai ce kama sai kaga ya tashi kwana kara arba'an kaga ya sallan a gurguje raka a hudu na la'asar la yadhkurullaha fiha illa qalilan baya ambaton Allah cikin sallah sai dan kadan saboda sauri yake gama sallah yana ta wasu harkokin shi bahi da lokaci ya yi bizi harkokin kasuwa ko na ofis ko gona wani madako kaga wani aikin wahala ne ma hana shi sallah bala'i guda biyu kenan wani kuma wani abu na shirme ko wani mitin ko wani taro ko wane ne ko ma dai menene annabi ce to duk wanda zai zo yi sallah a gurguje yayi ta nan da nan ya gama annabi ce to wannan sallah ce ta munafikai kuma qur'ani nassan Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce tabbas munafukai suna munafurtan Allah suna ha'intan Allah wa huwa khadi'uhum Allah kuma yana mayar musu da martani na wannan abin da suke mishi sai Allah ce idan sun tahi za su yi sallah qamu kusala sallan ma kasala ta musu nauyi da kyar suke sallah sai Allah ya ce ra'unan nas suna yi ne kawai don a gani don kar a ce baya sallah inda zai tsinci kan shi wurin da ba musulmai sallah ma ba zai yi ba akwai irinsu akwai wanda na gani muka haɗu da shi a wani wurin da ba na musulmai ba wallahi ya fi shekara bai sallah ba to kaga in yana cikin musulmai irin wannan sallar zai kamo kusala sallan tana masa nauyi tana bashi wahala Allah ce wala yadhkuruna Allah illa qalilan in za su yi sallan ma ba su ambacin Allah sai ɗan kaɗan ɗan kaɗan zai ambaci Allah mun yi sallah a wani masallaci a gabana wani gaya limami wannan ya rashin imani ne ka zo kana tsawaita mana sallah kamar zamanin sahabbai wallahi kai ce limami wai wannan sallah sai zamanin sahabbai yanzu ba zamanin sahabbai bane ba gaba ɗaya fa abin da limamin ya karanta a sallar isha wallahi ya karanta raka'an farko da waddu haraka'a ta biyu wa an tsawaita sallah illa iyaka limamin na ruku a nise sujjada a nise komai a nise wannan sallah ya zamanin sahabbai in za ka mana sallah irin tamu ka mana sallah irin tamu dan Allah wanda ya san abin da yake to saboda haka ka ji tsoron Allah a ce ka shiga cikin munafukai da nassin Qur'ani ko da nassin hadisi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama ruwayan Ahmad dan Hanbal Allah kara mishi rahama da sanadi ingantacce zuwa ga Abu Hurairah Allah kara masa yadda Abu Hurairah yace qala sallallahu alaihi wasallam yace man Zahra ma ya faɗa alaihi salatu wasalam la yanzuru Allah ila salati rajulin kaji wannan hadisin da kyau Abu Hurairah ce annabi ya ce Allah baya duba zuwa ga sallan mutumin da a cikin wannan sallan tashi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi gabban shi baya daidaita su baya tsaye da su tsakanin ruku'u da sujjada da ya dago daga ruku'u da dagowan da tafiya sujjada duk lokaci da yake haka idan ya sujjadan ya dago to da dagowan shi daga sujjadan da komawa sujjada ta bi duk lokaci da yake yin shi da ya dago kawai sai ga ya haka yadda ka san mai motsa jiki to sallah ba motsa jiki bane ibada ne a karon fari a kuma ce a sallah motsa jiki ne ka daina kawo sallah matsayin motsa jiki ka ɗauki sallah matsayin ibada wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama ruwa ingantacciya shi ma hadisin ahmad dan hanbal ya roito shi daga abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda yace qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce inna aswa'an nasi sariqa in kana neman wanda yafi muni a cikin mutane wurin iya sata in kana neman hamshakin barawo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace allazi yasriqu salatahu shine wanda yake satan sallar shi wanda yake barawo ne a cikin sallah qaru ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wa kaifa yasriquha yaya mutum kuma zai na sata cikin sallar shi ta yaya zai saci sallar shi kala yace la yatimmu ruku'aha wala sujudaha baya cika ruku'u baya cika sujjada wannan barawo kenan daga bakin annabin rahama sallallahu alaihi wasallama annabi yace duk mutumin da baya cika ruku'u baya cika sujjada haka yake sallah a gurguje annabi yace to barawo kenan haka annabi ya sa masa suna Allah kiyaye annabi ya kira ka da munafiki Allah ya kira ka da munafiki annabi ya kira ka da barawo saboda me ba kai sallah yadda annabi koyar da sallah ba to wannan sunan ko abokin kai kira ka da su ai sai inda karfin kai kare to balla ya ce Allah da manzo ke sa maka wannan suna su kira ka da munafiki saboda ka rena ibada mafi girma da suka shar'anta ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma dangane da wasa da sallah akan lokaci a cikin suratu maryam Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa taba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan Allah yana magana dangane da annabawa da salihan bayi da ya bada labarin su su kan sun shuɗe sai ce sai waɗansu suka zo daga baya suka gaje su suka maye gurbin su amma sai da kash bambancin su da waɗancan adaa'u salat sun wulakanta sallah sun tozartar da sallah Allah sai ce fasawfa yalqawna gayyan za su haɗu da ainihin narkon azaba ranar gobe kiyama alghayyu ɗaya daga cikin magabata sai dan musayyib yace wani kwari ne a cikin jahannama gashi kwari ne mai zurfi kuma azaban shi mai tsanani to duk wanda ke wulakanta sallah a wannan wurin za a sa shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai abdullahi dan masaudu allah kara masa yadda yake cewa laisa bi ma'ana adha'uha tarkuha bil kulliya da allah ce suna wulakanta sallah ba yana nufin sun daina sallah bane ba suna sallah walakin akharuhu an awqatiha sai dai ba sa sallah akan lokaci suna ainihin hada salloli ko sai lokacin sallah ya wuce kaga mutum na bacci bai samu sallah asuba ba har rana ta fito ko kunya baya ci kaga mace ta kawo karan mijinta akan cewa baya sallah ka kalle shi kaga katon banza abun mamaki matar ka ta kawo karan ka baka sallah kuma yana ta muzurai wai ta rena shi to ka rena Allah ba za ta rena ka ba ai kana rena Allah kowa ma sai ya rena ka to saboda haka dan Mas'udu yake cewa Allah kara masa yadda yace ba barin sallah suka yi ba Allah ya zarge su ya musu kuma tanadin azaba a'a wulakanta sallar suke ba sa yin ta akan lokaci wani daga cikin salaf yake cewa bayan ba sa yin ta akan lokaci idan ma sun yi ta akan lokacin kuma suna wulakanta sallan babu cikakken ruku babu cikakken sujjada babu cikakken fatiha babu cikakken sura balle kuma a ce a samu sunnoni su cika irin salatin annabi irin tasbihi irin addu'a a yi tahiya mai kyau ruku'un ma ba a cika ba balle a cika maka salati sujjada ba a cika balle a maka tasbihi wannan taɓewa ne kuma hasara ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayyana filla filla daki daki wata aya a cikin alkur'ani mai girma Allah ke faɗa ce ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun ya ku masu imani kada ƴaƴanku da dukiyanku harkokinku na kasuwa harkokinku na ofis harkokin siyasa harkokin gona harkoki kowane iri ya zanto ya ainihin halakar da ku ya tabar da ku kuna wasa da sallah Allah ce duk wanda ya wasa da sallah ran tashin kiyama yana cikin hasararru da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce zikirullahi a cikin wannan ayan ana nufin sallah ai an zikirullahi ai an salawatil khams da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ci abin da ake nufi kenan kisa duk wanda ya wulakanta sallah yana cikin masu hasara kisa hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin bukhari da muslim hakanan al-arba'a sun ruwaito abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah haka imamu malik a cikin muwatta ya ruwaito wannan hadisin annabi ce allazi tafutuhu salatul asr duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta wuce shi har rana ta faɗi bai yi ba ba da wani kuma uzuri da shari'a za ta karɓa ba ya ce faka annama wutir ahluhu wa maluhu kai ka ce mutum ne wanda dukiyan shi da iyalan shi gaba ɗaya suka halaka duk wanda ya rasa sallar la'asar har rana ta faɗi bai yi ba ba wani uzuri da shari'a za ta karɓa ba annabi ya ce gwanda a ce ya rasa dukiyan shi ya rasa iyalan shi ya fi masa alkhairi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa masu girma ka kalli girman wannan maganan kafin ka kalli girmanta ka kalli girman wanda ke magana idan ka san girman annabi nan za ka gane girman wannan magana dan kana ɗaukan magana da mahimmanci ne in kana mahimmanta wanda yake magana kana ɗaukan magana da girma ne in kana girmama wanda ke magana za ka iya auna imaninka wajen gane girman maganganun Allah da manzo idan ka san girman su magana za ta ma girma ta ma tasiri a lokacin da Allah da manzo ba su da girma a zuciyanka haka maganganun su ba za su ma girma ba zaka ji su ne kama ana karanta magana jari wallahi tallahi to ka tuhumi imaninka kana cikin bala'i da tashin hankali ba za ka gane wannan ba kuma wallahi dan uwa sai ran da ka shiga cikin kabari nan za ka gane bambanci tsakanin aya da tsakuwa Allah kiyaye yan uwa masu girma wasa da sallah hasara ne tabewa ne lalacewa ne daga cikin malamai suke cewa duk mutumin da zai ji kiran sallan farilla ya ƙi ya zo to misalin shi daidai ne da wanda Allah ya ce hayya ala salati ku yi gaggawa ku taho zuwa sallah hayya ala fala ku yi gaggawan zuwa ainihin samun babban rabo sai mu ce sami ina wa asaina ya Allah mun ji ko ba za mu yi ba amsan da kake ba wa Allah kenan duk lokacin da zaka ƙi yin sallah akan lokaci kana jin kiran sallah saboda kayi busy to daidai ne da wanda Allah ke magana shi da shi Allah ce tafi masallaci ka ce Allah ba zan je ba haka malaman tafsiri da dama suka fassara wannan abin da malaman fikihu musulunci hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam wanda da shi zan rufe hadisin ruwayin imamu muslim daga abu hurairah Allah kara masa yadda annabi yake cewa na daga cikin sallah mafi nauyi akan munafukai yace sallan isha da sallan asuba annabi ya ce duk mutumin da yake so ya gane yana cikin munafukai ko baya ciki ya duba ya yake ganin girman sallan asuba da sallan isha musamman a lokacin da ake sanyi annabi ya ce inda a ce sun san in suka zo masallaci akwai abin da za su samu na duniya ko wani abinci da za a raba mai daɗi ko kuɗi za a raba a wurin sallan la'atauhuma walau habwan da koda da jan ciki sun zo ko da da jan gindihe sun zo masallaci saboda me in an ga masallan za a raba kuɗi amma da ke ba wani abu za a bayar ba a za a yi sallan ne Allah ce ladan sai an je kiyama ce yasa mutum ce kai ni ba zan ma iya zuwa ba to annabi ce duk wanda ke da wannan ɗabi'a na kin yin sallah akan lokaci ko kuma yin sallan a lokaci amma yanda ya ga dama ya shiga cikin munafukai da nassin qur'ani da nassin hadisi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wanda ita ce gaba ta uku sai gaba kuma ta gaba da zamu tashi insha Allahu a wani sati na gaba ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka taimake mu akan imanin mu ya ubangiji duk abin da ke da wahala cikin addini Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah ka sa mu ga dukkanin wata ibada mai sauƙi ba mai wahala ba ya ubangiji ka taimake mu ka sa mu fi ƙarfin shaidan ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatan mu Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da mu akan bin sunna na annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka sanya albarka cikin ilimin mu ka sanya albarka a cikin kasuwanninmu ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu da garurukanmu da gidajenmu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya musamman a arewacin Najeriya Allah dukkanin inda ake fama da tashin hankali ko na bandit ko yan kidnapping ko dukkanin wani ainihin bala'i da ake ciki na rashin zaman lafiya Allah ba dan halimu ba dan rahamanka Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ke da wahala akwai wanda ya rubuto takarda cewar an yi kidnapping dan uwan shi yana roƙon a sashi a cikin addu'a ya Allah da shi wannan dan uwa da aka ainihin kama ko kuma aka sace da dukkanin waɗanda aka yi kidnapping ɗin su Allah duk inda suke Allah ka sani Allah ka tsare su ka kare su ka kubutar da su su dawo cikin iyalansu cikin abinci kuma Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم